الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata uku ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 23 ga watan 12 shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba ajiya mun fara sharhi ne game da ɗaiɗaikun kalmomi da suke cikin salatul ibrahimiya mun karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad anan muka dakata ko za mu tashi daidai inda mala ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Allah maɗaukakin sarki ka yi salati wa annabi Muhammad kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa kamar yadda ka yi salati wa annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim. Sai mala ce Ibrahim sallallahu alaihi annabi ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki yayi masa salati wa salla ala alihi kuma Allah yayi wa iyalan gidan annabi ibrahim salati fatasalullaha saboda haka kai mai salati sai kake roƙon Allah madaukakin sarki ayu salli ala muhammadin wa alihi da yayi salati wa annabi muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, wa alihi da iyalan gidansa tsarkaka, kama salla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kamar yadda Allah ya salati wa annabi Ibrahim kuma ya salati wa iyalan gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walkafu huna ma'anaha a ta'alilu, ba ce kafu da take cikin kama sallaita. ta zo ne a nan wajen da ma'anar ta'alili me ta'alili dalilin da yasa akai abin illar da ta sa akai salatin dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Ibrahim salati to irin wani dalilin ya ubangiji muna roƙonka kai wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare da salati saboda shi an fahimta yan uwa shine abinda malam Usaimin yake nufi ma'ana ita kaf bare mu ƙarasa sami bayani sai malai cewa laysa tashbih ba kaf da take bayani akan tashbihi wal ma'ana kama annaka tafaddalta bis salati ala ibrahim wa alihi abinda wanda yake nufi shine kamar yadda ya ubangiji kai salati wa annabi ibrahim da iyalan gidansa fa tafaddal bis salati ala muhammadin to muna roƙonka ya ubangiji kai salati akan iyalan gidan annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa huwa min babi tawassili bi af'alillahi ala nadhiriha bale ce wannan yana daga cikin babin tawassali da aikin Allah madaukakin sarki akan wani aiki irinsa na Allah madaukakin sarki ma'ana yin salati wa annabi Ibrahim wannan ba Allah ne ba to kaga aikin Allah ne ko to sai kai tawassali da salatin da Allah ya wa annabi Ibrahim kane ma yayi yayi irin wannan salatin wa annabi Muhammad da iyalan gidansa kaga aikin Allah ne akan aikin Allah ina fata an fahimta to me yasa malam yayi kokarin kaucewa wannan kawalasan din yayi kokarin dauke ta daga ainihin abin da aka san kaf duk malaman larabci sun san wannan kaf din ana ce mata kafut tashbih ana ana ce ana ce mata kaulasan ce ta kamantawa kaulasan ta kamantawa misali a ce fulanin kal kaza wani kamar misali a a ce zaidun kal'asadi fi shajati me wannan yake nufi zaidu kamar zaki yake wajen me jarumta ina fata an fahimta kaga wannan ka kaulasan din ce ta kamanta zaidu da me da zaki an gane to shine suke ce mata kafu tashbih ka ta kamantawa to shi malam yayi kokarin dauke ta ne daga ainihin ma'anarta kuma da ita ta'alili saboda ka'ida shine da inda aka samu tashbihi za a samu al-mushabbahu za a samu al-mushabbahu bihi wanda aka kamanta da kuma wanda aka kamanta shi da shi yanzu da nace zaidun kal asadi fi shaja'ati waye aka kamanta da kuma aka kamanta wale kaga zaid shine me shine me al-mushabbah al'asadi shi ne mai almushabbahu bi an gane to a ƙa'ida a larabci da almushabbahu da almushabbahu bihi wanne ya fi ƙarfi almushabbahu bihi da zaki bari fito muka da abin fili da zaki da zaidu wa ya fi ƙarfi zaki shi sa ake kamanta zaidu dawa da zaki kamar yanzu a ce kai wallahi wane fuskarsa haske take kamar rana yanzu wa ake kamantawa da wani kai ake kamantawa da wa to da kai da rana wai fasiki rana ta fi ka haske an fahimta yan uwa to sai ka sai mu dawo cikin karatun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim kaga ana kamanta waye almushabba anan wajen shine annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa alihi ko almushabbahu bi shine annabi ibrahim da iyalan gidansa abin ya fito fili yanzu kaga sai ka fahimci cewa kamar annabi Ibrahim ya fi annabi Muhammad falala kenan ko ira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi sa sai malam yace wannan kaf din ba ta kamantawa bace ina ba ta kun fahimta yace kaf ce ta ta'alili tana nufin abin da yasa Allah yayi wa annabi Ibrahim salati to irin wannan dalilin Allah muna roƙon ka yayi wa annabi Muhammad salati shi ma da iyalan gidansa kaga shi sai ya fita daga wancan wancan matsin ko to amma gaskiya wannan magana ta malam Usaimin magana ce gaskiya marjuhiya e galibi magabata su duk sun tafi akan cewa wannan kawalasan ɗin ta tashbihi ta tashbihi sai dai mai tashbihin yake nufi shine suka yi ta'awilat suka kokarin yin tawili domin fito da hakikanin ma'anarsa dan babu abinda ba wani wanda yake inkari akan cewa Annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shine sayyidul anbiya'i wal mursalin haka ne kuma da ya faɗa ana sayyidu waladi adama wala fakhara ni ne shugaban ‘ya'yan Adam gaba ɗaya annabi ce ba fa alfahari nake ba. To kaga wanda ta nuna maka annabi Ibrahim shi ma yana ƙarƙashin ‘ya'yan Adam aiko? Annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a garci sama yake da shi. Ba haka ba ne? Wannan babu wani za a kan wannan. To amma me yasa aka ce a yi salati wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim salati da iyalan gidansa. To Malam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ɗalibinsa ibn al-qayyim al-juziyya a cikin littafin sa jalawul afhan jalawul afhami fi salati was salami ala khairil anam ya taimaki magana malamin sa akan abin da yace ibn hajar ya haikato maganganu a cikin fadul bari da yawa kusan goma sha wani abu amma duk masu rauni ne kokarin tawilin wannan magana magana da ta da take za ta fi karfi za ta fi daukan hankali zai fi daukar ta kuma da wuri shine suka ce da aka ce kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati wa iyalan gidan annabi ibrahim sai suka ce ai in aka ce ali ibrahim ya kunshi annabawa ne gaba ɗayansu haka ne dan annabi ibrahim shine abul anbiya'i annabawa kusan tun daga kansa har zuwa ƙarshe duk daga tsatsan wasu suka fito daga tsatsansa wanda shi kansa annabi muhammad yana me yana cikin su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimta to ka kalli abin da kyau wannan salatin da za aka ce a yi wa annabi irinsa ya ƙunshi duk sauran annabawa dukansu gaba ɗaya tun daga kan annabi ibrahim har ƙasansa sannan kuma ɗoriya da shi ma annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma wannan shi shi kaɗai ne da shi da iyalan gidansa iyalan gidan annabi iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk da falalarsu da darajarsu amma darajarsu da falalarsu ta kai ta annabawa ba ta kai ba to sai aka ce a yi musu salati irin wanda aka yi iyalan gidan annabi ibrahim wanda iyalan gidan annabi ibrahim ya haɗa annabi ibrahim annabi ismail annabi isaac annabi isa duk suna ciki da shi kansa mai gayya mai aiki annabi muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai aka ce a yi musu salati irin waɗanda aka yi wannan dandaza ina fatan aka yi wannan abin ya fito sosai ko salatin da za a yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne irin salatin da aka yi wa annabi ibrahim annabi isma'il annabi musa har da shi kansa annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga wancan salatin da aka yi shi cikin dandazo gaba ɗayan su ya fi wanda aka masa shi shi kaɗai ba aka bane tunda wancan ɗin ma yana ciki to wannan ita ce maganar da malam ibn taymiya ya faɗa kuma ta fi kusanci da daidai gaskiya saboda kaf ɗin a nan wajen kafin tashbihi ce amma shi malam kaga da ya kautar da ita shi kenan kawai sai ya huta Allah ya samu dace Allah ya sa uwa sun fahimci wannan bayani malam ya ce wa qauluka haka nan fadin ka a cikin salati da kace innaka hamidum majid ya ubangiji hakika kai ne alhamidu kuma kai ne almajidu sai malam ya ce hamidun abinda ake nufi da hamidun bi ma'ana mahmudun wa bi ma'ana hamidun duk waɗannan abubuwan guda biyu wannan kalma za ta ɗauka an ka ce hamidun ya kunshi Mahmud Allah madaukakin sarki shine shayabo ba haka bane wanda kowa yake yabansa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawati alhamdulillahi alladhi kashi nan Allah madaukakin sarki ya bude wasu surori da yawa da godiya ya kuma rufe wasu surorin da me da godiya dan a nuna maka cewa Allah madaukakin sarki shine shayabo shi kowa yake yabo shi sa aka ce alhamdu abin da yake nufi sai ka ce dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata daga Allah saboda wannan alif da lamin din listighraqil jinsi ce sun kunshi in ka ce al wannan alif da lamin din abin da suke nufi shine duk wani dangi da nau'i na yabo da ka sani to su tabbata ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane shine mahmud shine wanda kowa yake yabansa na ƙasa da na sama da na ruwa da bushashe da daskararre komai yana yaban Allah maɗaukakin sarki yana tsarkake shi wa in min shay'in illa yusabbihu me bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai in min shay'in haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kaga Allah maɗaukakin sarki shine mahmud to kalmar hamidun ta kunshi wannan na biyu kuma in ka ce hamid ta kunshi ma'anar hamidun Allah maɗaukakin sarki shi akan kansa subhanahu wata'ala mai godiya ne ma'ana yana gode wa bayansa akan abin da suka yi na arziki ina fata an fahimta idan kai aikin kirki Allah madaukakin sarki zai gode maka akan wannan aiki Allah madaukakin sarki duk wanda ya abin da ya kamata yi Allah zai zai zai yabe shi gode masa sai malai ce annahu azza wa jalla saboda Allah subhanahu wataala yahmadu man yastahiqu alhamda min alkhalqi yana godewa dukkanin wanda ya cancanci a yabe shi a gode masa daga cikin bayinsa idan kai abin godiya Allah zai gode maka ta hanyar ya baka lada ya baka sakamako mai kyau idan ka mutu kuma ya saka aljanna akwai godiya da tafi wannan babu fa huwa yusni ala an-nabiyina was-salihina Allah madaukakin sarki yana yabo wa annabawansa da kuma salihai nagartattun bayin sa wanda suka aiki na gari amma majidun amma lafazin al-majid abin da yake nufi fa huwa min al-majdi daga al-majdi ne shine girma da kambama da buwaya wa huwa al'azamatu wa tamamul mulki shine girma da cikar mulki nasa subhanahu wata'ala fa hina idin mala yace to a wannan lokaci idza qulta idan kace innaka hamidum majidun a ƙarshen salati sai kace innaka ya ubangiji kai ne hamidum majidun afnaita ala allah azza wa jalla bi annahu hamidun kaya ba allah madaukakin sarki da kasancewarsa menene hamidun wa bi annahu majidun kuma kayabe shi da kasancewar ta be majidun hamidun ay hamidun liman yastahiqu alhamd ai mai godiya ne ga dukkanin wanda ya cancanci a gode masa wa mahmudu wa mahmudin li kamali sifati sannan abin yabo ne Allah madaukakin sarki shi akan kansa saboda cikar siffarsa subhanahu wataala wa majidun kuma majidun li kamali azamatihi saboda cikar girmansa da buwayarsa subhanahu wata'ala wannan sunaye guda biyu suna cikin asma'ullahi al-husna ko sunayen Allah madaukakin sarki mafiya kyawu waɗanda ake kiran Allah madaukakin sarki da su malaci barik ala muhammadin sannan sai ka ƙara cewa Allahumma ya ubangiji barik ala muhammad kai albarka a bisa annabi muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi ai anzilil barakata ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji saukar da albarkaka wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ala shari'atihi ka saukar da albarkaka a bisa shari'ar annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi li'anna albarakata saboda ita albarka fi shari'atihi idan ta kasance a cikin shari'a annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi barakatun fihi alaihi salatu wasalam to ai albarka ce a gare shi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi albarka ga shari'ar annabi albarka ce gare shi shi ma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa ala ali muhammadin sannan sai ka ce ka yi wannan albarkar a bisa iyalan annabi muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na ƙulu fiha ma ƙulna fi ali muhammadin al'ula za mu fassara wannan kamar yadda muka fassara wa ala ali muhammad ɗin farko sai ka ɗauko fassara da muka yi na ali muhammad sai ka sashi a nan wajen su waye al'alu mun yi bayanin sa jiya ko yawwa wa naqulu fi kama barakta haka nan in ka ara cewa kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim shi ma sai mu faɗa kama sallaita kamar yadda muka faɗa kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim duk fassara ɗaya ce kawai abin da zaka cire kawai wannan shine salati ne wannan albarka kuma duk mun fassara su bala yace wa ba'da tashahhudil akhiri dan uwa bayan tahiyar karshe kai tahiyar karshe yanzu an gama tahiya yasta'izu billahi min arba'in to sallah bata kare ba sai masallaci ya nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga wasu abubuwa guda hudu. Kun ga wannan ‘yan'uwa shi ne na uku ko? Bayan tahiya, salati ko? Sai neman tsari daga abubuwa guda, guda uku, guda hudu afuwan. Na farko, za ka nemi tsari ɗan uwa min azabi jahannama daga azabar wutar jahannama. Allah ka tsare mu. Wa min azabil qabri za ka nemi tsari daga azabar kabari. wa min fitnatil mahya wal mamati zaka nemi tsari daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal za kuma ka nemi tsari daga fitinar masihid dajjal dujal mai shafaffiyar albarka duk waɗannan abubuwan guda hudu zaka nemi tsari da su saboda matukar muhimmancin su matukar muhimmancin su da kuma matukar matsalar su da hadarin su a rayuwar mutum duk wanda ya gama da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to ya shiga uku ya lalace to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullun a sallolin nan guda biyar sai ya nemi tsari da su kullun ne in yi sallah sai ya nemi tsari da wannan abubuwan guda biyar kaga ku ba ƙananan abubuwa ba ne kullun a ce sau biyar annabi sai ya nemi tsari da su wutar jahannama kabari fitinar rayuwa da fitinar mutuwa kaga matsala kenan sannan kuma fitinar dujal Allah madaukakin sarki ya tsare mu duk zamu zo mu ji bayani a takaice insha Allah ta'ala malam zai mana malai wa zalika li azami hadhihi al-umuri al-arba'ati zaka nemi tsari dai ku saboda girman waɗannan al'amura guda hudu wa a'udhu malai ce ma'anar a'udhu bi ma'ana a'tasimu wa altaji'u billah ina neman tsari kuma ina fakewa da Allah madaukakin sarki azza wa jalla min hadhihi al-umuri al-arba'ati daga waɗannan al'amura guda hudu kamar kana mika kanka ne gaba daya cewa ina neman mafaka ina neman tsari ya Ubangiji daga waɗannan abubuwan guda hudu da kai ya Ubangiji, ba wanda ya isa ya tsare ni daga su sai kai, kamar abin da kake cewa ke. Rawa Muslimun, rawa Muslimin al'amura bi zalika fit tashahudil akhir min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu qala. Imam Muslim ya fitar da hadisi umarni game da haka, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni game da haka a karanta waɗannan a nemi tsari da waɗannan abubuwa guda hudu bayan ta hiyar ƙarshe a cikin hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayanku ya kammala ta hiyar ƙarshe falyata'awwaz billahi min arba'in wannan falyata'awwaz ƴan uwa zan tambaye mu wani irin fi'ili ne falyata'awwaz kaji ƙarshen sa aka ɗaure shi wani irin fi'ili ne eh amri fi'ili na umarni ko ka san ka'ida kuma a wajen malaman usuli suka ce dukkanin fi'ili amri da yazo daga daga Allah madaukakin sarki ko daga manzansa to wannan ya qatadil wujuba yana hukunta wajabci har sai an samu ƙarina da ta zo ta yi tasrifin sa daga wajabci ta mai da shi mustahabi ko abin da ya kama da haka to wannan na ɗaya daga cikin abin da wasu malaman suka hujjar shi cewa wannan addu'a ita ma wajibi ce ina fata an gane saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni ya baka yace idan ka gama tahiyar karshe falyata'awwaz kai da kake sallah mai sallah sai ya nemi tsari min arba'in daga waɗannan abubuwa guda hudu min azabi jahannam sai jero su min azabi jahannam dash dash dash da ma'ana sai faɗi sauran abubuwa tunda ya gaya masu a sama ba sai ya maimaita maka ba wa rawahu abu dawuda wannan hadisi kuma al-imam abu dawuda ya fitar da shi bayan imam muslim قال يتوروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما امام امام مسلم ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuna at-tashahhuda yana koyar da mu tahiyya kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an kamar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-Qur'ani ma'ana wannan hadisin shi ma yana nuna maka ɓangare ne na tahiya ka karanta ne wannan addu'ar ka nemi tsari daga abubuwa guda uku. Malai ce, Ikhtalafa al'ulama fi hadha al'amri, malamai sun ƙaru juna sani game da wannan al'amari na karanta neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu, hal huwa lil wujubi aw lil istihbabi ala qawlaini. Shin wannan umarni na karanta wannan addu'a wajibi ne ko mustahabi ne? Sai malai ce an yi zantuttuka guda biyu. وجمهور العلماء على أنه للاستحباب ما فيها يوانتم malamai jumhur sun tafi akan cewa wannan addu'a ‘yan uwa mustahabbi ce, ana so lalle ka tsaya ka karanta ta kuma za ka samu lada mai girma a wajen Allah, amma da za ka yi sallah kai karanta salatin annabi ba karanta ta ba, suka ce sallah ka ta yi, wannan shi ne ra'ayin jumhur. Walƙaunu bilujubi sai kuma malaman da suke gani cewa wajibi ne, shi ma ce ƙaunun ƙawiyun lalle zancensu ba zance ne mai ƙarfi wanda suka ce wajibi ne malai ce zancensu ba zance ne mai ƙarfi li'amrin nabi sallallahu alaihi wa sallama bihi saboda umarnin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi da shi wa li'anna hadha umurun azimatu saboda kuma waɗannan al'amara da aka ce a nemi tsari da su malai ce al'amara ne fa masu girma idza lam yu'sam idza lam yu'sam al-insanu minha idan ba a tsare mutum daga su ba kana ala khatarin lalle yana cikin khatari kuma haka ne da gaske wa zakara shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah malam ibn taymiyah Allah ya masa rahama ya ambata yace annahu yajibu ala annahu yajibu an yasta'iza min hadhihi al-arba'i lalle yana wajaba ga masallaci ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu fi ahadil wajhaini fi madhhabil imam ahmad rahimahullah ya ce a ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu maganganu guda biyu da suke wajen imamu ahmad ɗan hanbal wanda aka hikaito shi daga malam imamu ahmad ɗan hanbal a shaibani alaihi rahmatullah wa qad zahaba ba'du ashabi al-imam ahmad amma wasu daga cikin albajiran imamu ahmad su kuma sun tafi akan cewa ila wujubi ta'awudh min hadhihi al-arba'a suka ce dole ne tilas ne wajibi ne a karanta waɗannan abubuwa a nemi tsari da abubuwan nan guda hudu wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai kullum yan uwa abin da nake jan hankalinmu a kansu shine ni na fi gamsuwa a matsayinka na musulmi wanda kullum in ka buɗe baki kana cewa Allah ya haɗa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa annabi Muhammad ya cece mu ira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma haka ne kana so ni ma ina so babu abin da zai faranta mutum rai ya tashi ga shiga shiga annabi Muhammad ranar tashin alkiyama kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi babu abin da zai wa mutum daɗi kamar wannan ba haka bane to babu abin da zai taimaka maka wallahi wajen samun wannan kamar makalkale shari'arsa kam sau da ƙafa kun ga sahabbai yan uwa duk lokacin da aka ce musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kawai shi kenan an gama ba wanda yake tsaya tambayi cewa kaza wajibi ne mustahabi ne kaza a'a annabi yayi eh ya ce ayi shi kenan kawai alal alal ani war ra'as an fahimta to wannan shi yasa suka fi kowa cancantar kasancewa da Allah Muhammad kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kai ma in ka shiga cikin irin layin su zaka cancanci kasancewa da shi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi yasa duk abin da aka ce maka addini ne ka tsaya ka daina tsawa kana wani wai kaza wajibi ne kaza wannan lalaci fa kenan to in ba wajibi in ba wajibi bane ba zaka ba kenan kaga kamar magana ka amince take nuna wa kenan za ka ga abu a ce maka addini ne to sai ga sai mutum ya tsaya tambaya akara maka Allah to wannan wai wajibi ne ko mustahabi ne ha aka je kawai kai aikata ba an ce maka manzon Allah yayi ba ba ya tabbata ba to me kake jira kuma in an ce maka mustahabi ne me kake jira ana neman mustahabi ne ko sunna ne ko kaza lokacin da ka kuskure a aikin wajen gyarawa sai ka gane abu kaza da na bashi wajibi ne dole ne sai na gyara ko kuma akwai rangwame akan sa mustahabi ne an fahimta yan uwa anan sai ka sai ka bincika amma wajen aiki fa a'a zai ka aikata kawai yanzu da yawa daga cikin mu muna iddia in cewa mu ahlus sunna ne alhamdulillah Allah tabbatar da mu akan sunna amma abubuwa da yawa na sunna sai ga mutum ba zai ba mai tutiyar sa an ce abu kaza ba wajibi bane shi ba zai ba sai wajibi zai yi to kuma ana shiga aljanna first class kuma kace kana so ka shiga in kaga ana shiga aljanna first class kace kai ma kana so a saka anan in aka baka abin ne na biyar kuma kace gashi gashi kai ne ka jawo kanka daidai gwargwadon aikinka da makalkalewa sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen uwa wallahi daidai gwargwadon daraja zaka samu a wajen Allah ko da ko da a cikin lahira gwargwadon aikinka gwargwadon aiki gwargwadon ladanka gwargwadon kuma abin da zaka samu to shi sai uwa ina ba mu shawara duk lokacin da kai sallah kada ka tashi kai wannan addu'ar ka maimaita ta duk abin da ma kaji an ta tabbata daga annabi kawai malam ka yi shi eh ka aikata shi kawai abu kaza bai tabbata ba to shine wannan abin da zaka tsaka na abin amma ya tabbata kaka tsaka na wannan tambaya mustahabi ne kaza ne kaza ne Allah ya shirye mu yan uwa sai malai ce wa hadha ta'awudhu yatahawanu bihi kathirun minan nas kaga wannan neman tsarin da yawa daga cikin mutane malai ce suna sakaci da shi tajiduhu tajiduhu idza salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amara bihi zaka samu mutum idan yayi salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk da cewa ya san annabi yayi umarni da wannan addu'ar wal asl fil amri al-wujub asali kuma a cikin umarni duk umarnin da annabi ya shine wajibci kamar yadda na faɗa wama anna khatri hadhihi al-arba'i 'azimin tare da cewa kuma haɗarin waɗannan abubuwa guda hudu haɗari ne mai yau hariyan billahi ya ta'awwaza billahi min hafi kulli salati malai ce lallai abin da ya dace abin da ya kamata ne ga kowanne mutum ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa ga kowace sallah idan yayi hada rawa muslimun fi sahihi an tawus rahimahullah shi sa imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa daga tawus ibn kaisan al-yamani ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai malaka huwa ahadu tabi'ina wannan tawus din ɗaya ne daga cikin malaman tabi'ai annahu amara ibnahu shi tawus shine ya umarci ɗaya daga cikin ƴaƴansa bi i'adati salati yace sallar da ya bace ba ya je maimaita ta me yasa lamma lam yata'awwaz min hadhihi al-arba'i saboda bai nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu ba dan uwa an fahimta dan sai sallah sai ya ga bai nemi tsari da waɗannan abubuwa guda hudu sai sai je saki sallar bace ba tabi'i ne ɗaya ne daga cikin manyan malamin tabi'ai imam muslim ya fitar da hadisi walidhalika la yanbaghi lil insani an yada'a ta'awudha billahi min hadhihi al arba'a mala yace shi sa baya dacewa bai kamata ba ga kowanne mutum ya bar neman tsari da waɗannan abubuwa guda hudu bai kamata ba fa haris alaiha ya akhi sai malam zai maka nasiha yace kai kwadayi akan su ya kai dan uwana fi kulli salati a cikin kowace sallah lima fi najati minha saboda abin da ke cikin su na kubuta da da tsari min as-sa'adati da kuma samun rabo fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa usi ikhwani malaita ina yin wasiya ga ƴan uwana a alla'immata limamai kenan malam malam zai wasiya ga limamai yace yana wasiya da jan hankali wa limamai Allah ya da'uha su ma su daina barin wannan addu'a da neman tsari da abubuwan nan guda hudu. Li'anna min wara'ihim li'anna mawara'ihim yahtajuna ilaiha saboda a bayansu akwai waɗanda suke buƙatuwa su yi wannan addu'ar. Ma'ana abinda malaki sai ce mana shi ne. a matsayinka na limami idan kai tahiyya kai salati ka tashi ka tafi kaga da yawa daga cikin mamanka ba za su yi me ba ba su samu damar yin wannan addu'a ba to sai malai ce kai ma ka ji tsoron Allah idan kai tahiyya kai salatin annabi kai ma kai wannan addu'ar kai ma ba mabiyin annabi Muhammad bane ira da aminci tsara tabbata a gare shi to ai shi ya koyar kuma ya ce ayi me yasa ba za ka yi ba idan ma kai ba za ka yi ba a cikin wanda suke bin ka baya wanda suka baka amanar kansu kace kake jan su sallah kake musu mafi muhimmancin abin da yafi komai mahimmanci a cikin ayyukansa na addini shine sallah dan me ba za ka ba su dama su yi wannan addu'a ba kai in baka yi ka ba su yi kamar yadda na faɗa jiya wani wallahi da ka kamun ka gama salati fa yi sallama salatin annabin ma da da aka ce dole ne kafin ka gama salatin ma wallahi ne assalamu alaikum assalamu alaikum ya gama sallama to kaga wannan aya akwai matsala malai yace babu la'imat wasu daga cikin limamai hadana Allah wa iyyahum Allah ya shirye da mu da su gaba daya yaqtasiruna ala Allahumma salli ala Muhammad suna takaituwa ne kawai akan Allahumma salli ala Muhammad salatin annabi kawai ثم يسلمون لماذا يا أخي سيسي سلم عليه سيتو سبدا من الأنقوة ما دليلي وراءك مأمومون أباينك أقوي مامو يحبون أن يأتوا, أن يأتوا بالأكمل سنة سوس زودة أبن ديك ما في شكاء تكن تهيسو سي تهيا سي سلاتي سنسلي مزالي فأكمل بهم يقو أريك شكاء مسكيما laka azur li nafsik wa liman iqtada bika malai ce zaka samu ladan kanka da kai kuma zaka samu ladan wanda duk yayi koyi da kai saboda haka sai a ja hankalin limamai da su kiyaye su ji tsoron Allah duk wanda yazo ya bi ka sallah a bayan ka to amana ya baka amana addinin sa ne fa a lokacin kai kake jin ragama addinin sa ina fata an fahimta to kayi masa abinda zai yi sallan nan daidai ya haɗu da Allah madaukakin sarki lami lafiya abubuwa guda biyu kada ka yi masa sallar da za ta wuce ƙa'ida ya daina tunanin Allah ya rinka tunanin duniya sannan kada ka yi masa sallar da mutum zai ji kawai kama akan garwashi yake ya faki baya wa lada to ita ma kada ka yi masa wannan sai ka yi sallah daidai gwargwadon iko musamman ƴan uwa musamman irin zaman da muke ciki yanzu musamman irin zaman da muke ciki yanzu sai a rinka lura sosai saboda kowa gaggawa ta yi masa yawa eh kowa tunani ya cika masa kwalwa kowa akwai abin da yake tinkara kowa akwai abin da yake so ya je zuwa gare shi musamman mu dai anan a Najeriya akwai matsala to kaga sai limami ya kiyaye ko dan mu ma da muke Najeriya mu bautawa Allah madaukakin sarki dai ko mu shiga aljanna yawa amma ka zo ka fita da sallar da yasu sallar ba ta son su koma ba daidai bane Allah ya sa mu dace anan zamu dakata wa sai mu tashi azabu jahannam insha Allah ta'ala zamu tashi sharhin wannan addu'a zamu ji neman tsarin da annabi ya ga waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala yake وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم إيه إمام مالك أرما يتوى إمام مالك أتكي مذهب السشيبي ريكي هندوباني أرما إمام مالك يا روي تو حديثي ما أتكي موطا da yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya koyar da annabawansa gaba ɗaya sallah kuma kowanne annabi ya dora hannunsa na dama akan hannu akan kirjinsa hadisi yana cikin motsa malik amma tana da ita je gidan sai ya dauka ya duba babu kitabu salati saboda kaga imam malik zai rawaito hadisin annabi ne kuma yake aikatawa ba za ta yi ba imam malik ya fi ya fi ya fi kowa kokarin tabbata sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ta tabbata imam malik mazhaba sa rike hannu ne an fahimta mazhabar imam malik rike hannu ne ba wani inda aka ce mazhabar imam malik ba za a rike hannu ba babu ita Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓa harshe da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum